jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau 24 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 438 wanda ya daidai da 23 ga watan april miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2017 ci gaba da karatun littafin muna a targhib wa tarhib na imam al-munziri muna babi mai kwadaitarwa dangane da yin alwalla da kuma cika alwalla ko jiya mun tsaya hadisan amru dan abasa yau da yadda Allah za mu tashi hadisan abu umama وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace hadisin mu na farko yau ci gaba dai da bayani dangane da kwadaitarwa ga alwala da kuma cika alwala an karɓo wannan hadisin daga abu umama yarda Allah ta tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ayyuma rajulin قام إلى وضوئه وضوئه بفتح الواو kowane mutum ya tashi zuwa ga abin alwallarsa menene abin alwalla ruwa ruwan da ake alwalla da su ko duk mutumin da ya tashi zuwa ga ruwan alwallarsa yuridu salati yana nufin yayi sallah yana nufin yayi alwalla ya je yayi sallah thumma gasala kaffaihi ya ɗauki ruwan nan na alwala ya wanke tafukan saboda biyu nazalat kullu khati'atin duk wani ƙaramin zunubi khati'a shine ƙaramin laifi wanda bai kai kaba'ira ba duk wani ƙaramin zunubi da ya aikata da hannuwan nan nazalat suna sauka min kafaihi daga tafukansa biyu ma'a awwal qataratin tare da digon ruwa na farko kun fahimta ma'ana in mutum ya ɗebi ruwa ya ce ya yi alwalla to da duk ya wanke tafuka ne ba su ne gaɓuɓuwan da ake fara wankewa ba jiya na faɗa muku ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in an ka zo alwalla da hannun dama da hannun hagu haɗe su ake yi wurin wankewa ba a wanke hannun dama daban a wanke hagu daban ba ba mun yi shi ba jiya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya ɗebi ruwa ya wanke tafukansa duk wani ƙaramin laifi wanda ya san yayi da tafukan nan suna sauka me ma'anar suna sauka ma'ana laifukan suna zubewa daga tafukansa ma awwal kakratin tare da digon ruwa na farko fari zamar mada daga wankin tafuka sai mi ga alwala sai kurkurar baki ko da shakarwa yace fa idza mada idan ya kurkura baki wastan shaka ya shakarwa wastan tsara ya fyace nazalat khati'atu ƙananan kurakuransa suna sauka min lisanihi daga harshensa wa shafatai da kuma laɓattansa ma awwal ƙaƙaracin tare da ɗigon ruwa na farko in ya kurkure baki ya shakarwa duk laifin da ya san yayi da bakin nan da waɗanda ya da hanci to suna sauka tare da ma'ana suna zubewa tare da ɗigon ruwa na farko faya za ga salawa jahu idan ya wanke fuskarsa nazalar kullu khati'a duk wani laifi yana sauka min sam'ihi daga jinsa wa basarihi da ganinsa ma awwal kataracin tare da ɗigon ruwa na farko duk laifin da ya san yayi da fuska kaga fuska nan ido suke ko sai dai ya sawo kunne ciki tunda ya ce min sam'i daga jinsa duk laifin da ya san yayi da kunnuwa da waɗanda ya yi da idanu duk suna faɗuwa tare da ɗigon ruwa na farko fai za ga sale dai in ya wanke hannuwansa biyu ilal mirfaƙai na zuwa ga marafaƙai gwiwar hannu wariji laihi kuma ya wanke ƙafafunsa ilal ka'abain zuwa idanun sawu salima ya kuɓuta min kulle zambin daga kowane zunubi ka hayatihi ya koma kamar yadda siffarsa take yawan waladatu ummu ranar da uwarsa ta haife shi ranar da uwarsa ta haife ta haife da wani zunubi to ma'ana in mutum yayi alwala duk zunubai amma sai dai nan kananan zunubai ƙananan zunubai dai ya kubuta daga gare su kun fahimta banda manya manya su kuma sai a tai a tuba qala annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yace fa idza qama ila salati in ya bayan ya gama arwalla in ya tashi zuwa ga sallah rafa Allahu darajatahu sai Allah ya daga darajarsa wa in qa'ada in ma yayi alwallar bai yi sallah da ita ba ba sallah zai yi da ita ba in yayi zaman sa bayan ya kammala alwalla qa'ada saliman ya zauna dai yana kubutacce daga zunubai kun fahimta na gidaɗi goma Allah ayyace halin dai in kai alwala ba za ka taɓe ba sadda duk kai alwala dai alal aqalla Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta ma zunubanka zunubai kanana Allah ka gafarta mana amma da sharadi wace irin alwala in yi alwala ta kirki kaga wannan hadisi sahihun ne da gairi yace rawahu Ahmad wa gairu Imam Ahmad da wannan sa sun karwaito wannan hadisin min ɗariƙi abdulhamid ibn baharam ta hanyar abdulhamid ɗan baharam an shahar ibn haushab daga shahar ɗan haushab duk da yake shahar ɗan haushab ko kuma in ce saboda maganganun da sun kasan malamai sun yi dangane da shahar ɗan haushab a malaman hadisi shahar ibn haushab da ifi ne kun fahimta to saboda kasancewa shahar din na cikin isnadin shi yasa an ce mai sahihul lagairi kaga ba a ce mai sahihi ba kawai kaga ashe kenan me dalilin sahaha shi saboda wasu hadisai waɗanda ke yi mai shaida ina fatar kun fahimta sai ya ce wa qad hasana at-tirmidhi imamu tirmidhi ya kyautata wannan hanyar da wannan hadisin yazo lagairi hadal matan amma ba ga wannan matanin ba wa huwa isnadun hasanun wannan isnadi na wannan hadisi isnadi ne mai kyau fil mutaba'ati musamman ga mutaba'a la ba asbi ba laifi game da shi kaga saboda hadisin yana da wasu da ke mai sheda sai an kace sahihun ne lagairi kaga cewa sahihun ne lagairi shi ya nuna maka kenan akwai wata magana tare da shi mecece maganar da an tare da shi shine kasancewar shaharun na haushab cikin isnadin ina fatar kun fahimta wa fi riwayatin lahu aidan cikin wata riwaya tashi kuma tawa yace fi riwayatin lahu riwaya tashi tawa ba Abu Umama ba wayar riwayato hadisin da ya gabata na Abu Umama Imam Ahmad shi ya riwayato shi ko yace rawahu Ahmad wa gairu min tariqi Abdulhamid ibn Baharama kaga Imam Ahmad ya riwayato shi shi da wa fi riwayatin lahu aidan cikin wata riwaya tashi shi Imam Ahmad duk dai ga hadisan abu umama kenan ƙala abu umama ya ce sami ito rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya kule ci naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa man tawadda'a duk wanda yayi alwalla fa asbagal wudu'a kuma ya cika alwalla kun ji sharadin alwalla ko ayi ta cikakkiya kada ayi ta tambi duk wanda yayi alwalla kuma ya cika alwalla ga sallar yadaihi ya wanke hannuwansa wa wajhahu da fuskarsa wa masaha ala ra'si kuma ya shafi kansa wa udhnayhi da kunnuwansa wa ga sallar rijlaihi kuma ya wanke kafafunsa wa'annan ba su ne gabubuwan da ake wanke a boran alwalla thumma qama ila salatin mafrudatin sannan ya tashi zuwa ga sallah ta farilla bayan ya kammala alwalla ya tashi ya sallah ta farilla gufira lahu an gafarta mai fi zalika liyom cikin wannan yini ma mashat ilaihi rijlahu duk duk irin tafiyar da kafafu ne sun kai kun fahimta duk tafiyar da kafafu ne sun kai na sabon Allah wuraren da kafafu ne sun kai tafiya na sabon Allah wannan yini to sababiya wannan arallar da ya an gafarta mai wa qabadat alaihi yada kuma an gafarta mai duk abin da hannuwansa sun kai damka a kai ne duk abin da hannuwansa sun ka damka wanda yake na sabon Allah to an gafarta mai sababiya alwallat wa sami'at alaihi udhna haka an gafarta mai duk abin da kunnuwansa sun ka saurara zuwa gare shi duk abubuwan da ya saurara waɗanda an na sabon Allah an gafarta mai wa nadarat ilaihi ainahu kuma an gafarta mai duk abin da idanuwansa biyu sun kai dubi zuwa gare shi ma'ana in dai mutum ya yi arwalla to an gafarta mai duk ƙananan zunubansa wa haddasa bihi nafsahu da duk abin da ya zantar da rayuwarsa da shi min su'in na abin da baya da kyau batun zuci wanda ya yi wanda baya da kyau shi ma sababiya arwallan na duk an gafarta mai kala shi marwayacin hadisin ya ce wallahi wane ne marwayacin hadisin abu umama ya ce wallahi laƙasami ituhu min nabiyyin lahi wallahi na ji wannan hadisin daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam la usiya abinda ban iya kidanye shi na ji shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku na ji shi sau zayyawa ta yadda ban ma iya kidanye sau nawa ne ji wannan hadisin daga annabi kun fahimta sai dai wannan hadisi hadisi ne da ifi me illarsa saboda kasancewar shaharub na haushab cikin isnadin to kaga shi wannan wannan riwayar da ta zo tana da bambanci da wadda ta gabata ko bata da tana da bambanci da wadda ta gabata to kaga babu wadda za ta wa wannan riwayar sheda shi yasa shi an ka bar shi haka nan da ifi ne akan shi shahar shahar din nan kun fahimta sannan kuma abu na biyu da yasa an ka da ifantar da hadisin gaba ta ƙarshe ya ce wa haddasa bihi nafsahu min su'in da kuma duk abin da ya zantar ma rayuwa ta yi game da shi na mugun abu kaga wannan hadisi da yake ba ma da ifi ba ma ingantacce bane muna da hadisi ingantacce inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk batun zuccin da al'umma ta sun kai to Allah ba zai kama su da laifi ba muddin ba su yi magana ba ko kuma sun ka aikata in dai batun zucci ne ba a kama al'ummar annabi da batun zucci amma shi kamar wannan hadisin ya nuna ana kama al'umma da batun zucci ina fatar kun fahimta to wannan dai shi da ifi ne warawahu aidan bi nahwihi kuma ya sake ruwaito shi da kwatancin sa wane ne ya ruwaito shi imamu ahmad dai shi ya fitar da waɗancan biyu duka ko duk wannan ruwayoyi ne da sun ka zo dangane da hadisin abu umama wa ya fitar da su imamu ahmad cikin littafinsa al-musnad ya ce wa rawahu aidan imamu ahmad ya sake roito shi binawi da makamancinsa min ɗariƙin sahihin ta hanya ingantacciya ashe imamu hafizul munziri ya san cewa wancan ya zo ta hanyar da bata inganta ba domin akwai da ifi cikin isnadin to sai ya ce ya sake roito ta hanya ingantacciya wa da fihi sai yayi ƙari cikin wannan riwayat ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah ya ce alwudu'u alwalla yukaffiru ma qablahu tana kankare duk abin da ta gabace shi shi yasa jiya ni ce muku da an ka ce alwalla tana kankare abin da ke tsakanin su na salloli ni ce muku zunubin da ya gabata ko wanda an ka baro baya kun ce wanda ya gabata ni ce a'a wanda dai an ka baro baya to kaga dalili nan ko yace alwudu yukaffiru ma qablahu alwalla tana kankare duk abin da ya gabace ta kenan duk zunubin da yanzu da zaka sallar la'asar sai kai alwalla to duk zunubin da ya gabata wanda kai yo kenan da bakin azhar ta da zuwa la'asar din yanzu to wannan alwalla da kai ga sallar la'asar an an yafe ma yan an jima yan an kai ga sallar magariba in kai alwalla domin sallar magariba duk zunubin da kai da bakin la'asar zuwa magariba an yafe na an yafe ma har dai zuwa ƙarshen sallolin shi ne ma'anar alwudu'u yukaffiru ma qablu alwala tana kankare duk abin da a gabaninsa thumma tasiru salatu sannan tunda an kankare ma zunubanka duka sai sallah ta kasance nafilatan ƙarin lada kakka ce nafila nafila mai ma'ana abin da ba fadilla ba nafila nan mai ma'ana az-ziyada az-za'ida kun fahimta kaga sai sallar da za ka yi ta fadilla sai ta zan ƙarin lada tun daga arwalla an gafarta ma zunubanka shi ma wannan sahihun ne lagairi wa fi ukhra lahu cikin wata riwaya da ya tashi shi shi wane ne shi Imam Ahmad duk waɗannan riwayoyin riwayoyin da Imam Ahmad ya fitar da su ne daga hadisin Abu Umama yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace idza tawadda ar-rajulul muslimu idan mutum musulmi yayi alwalla kharajar zunubu zunubansa suna fita min sam'ihi daga jinsa wa basarihi da ganinsa wa yadaihi da hannuwansa wa rijlaihi da kafafunsa duk zunubi suna fita daga wayannan gabubuwan fa in qa'ada bayan ya gama arwalla in ya zauna qa'ada magafuran lahu zai zauna yana wanda anka gafarta mawa ka gani kaga duk dai waɗannan abin da suke nuna a ralla in dai ta yi kyau tana kankare duk ƙananan zunuban da an kai gabaninta wa isnadu hadhihi hasan isnadin wannan riwayar isnadi ne mai kyau shi ma sahihun ne da gairi wa fi ukhra lahu cikin wata riwaya da duk dai tashi shi Imam Ahmad duk dai hadisin Abu Umama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda al-muslimu in muslimi yayi alwalla faga sallai dai ya wanke hannuwansa biyu kufira anhu ana kankare mai ma'amila ce da duk abin da hannuwansa sun ka aikata na zunubi wannan irin zunubi ƙanana ƙananan zunubai duk ƙananan zunubban da hannuwansa sun ka aikata in ya zo arwalla ya wanke hannuwan to duk ana ana kankare mai su fa idza ka salla wajahu in ya wanke fuskarsa wurin alwalla kufira anhu ana kankare mai ma nazarat ilaiha ana duk abin da idanunsa sun kai dubi zuwa gare karamin laifi wanda idanu sun kai wanda bai kai ka ba'ira ba to da ya wanke fuska duk an an an kankare mai su waya za mu sabi ra'asihi na yake fa'iza masahabi ra'asi idan ya shafi kansa wurin alwalla kufira bihi ana kankarewa saboda shi ma sami at uduna duk abin da kunnuwansa sun kai saurari jiya na faɗa muku annabi ya ce kunnuwa tare da kai suke ga alwalla gaba guda ne don haka in ya shafi kai to duk laifin da ya da kunnuwa abubuwan da ya jiya wayanda bai dace ya ji su ba wayanda ba su kai ga kaba'ira ba duk ana kankare mai faya za ka salar jilai in ya wanke kafafunsa biyu kufira anhu ana kankare mai ba kafara ba kufira ne kufira anhu ana kankare mai ma mashat ilaihi qadamahu duk abinda kafafunsa sun ka tafi zuwa gare shi duk yawace yawacin da ya na sabon Allah wa'anda ba ka ba'ira ba duk ana kankare mai sun mai kuma ila sallah sannan bayan ya ƙara arwallah sai ya tashi zuwa sallah fahiya fadilatun to sallan nan ta zan falala ma'ana ta zan ƙarin lada tun daga arwallah an gafarta mai zunubai kun fahimta wa isnadu hadi ya sanin aidan shi ma isnadin wannan riwaya shi ma mai kyau ne shi ma sahihun ne da gairi kaga duk dai waɗannan hadisan duk riwayoyin nan abin da riwayoyi ne da sun ka zo dangane da hadisan Abu Umama wa fi riwayatin Lid-Dabrani fil Kabir cikin wata riwaya wadda Imam Dabrani ya kawo cikin littafin sama Ujamul Kabir qala Abu Umama Abu Umama ya ce laulam asma'ahu min rasulillahi da ban ji wannan magana daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama illa sab'a maratin sau sai sau bakwai ma haddathu bihi da ban bada labari game da shi ba me ma'ana tai ma'ana na ji wannan hadisi daga manzon Allah fiye da sau bakwai inda shi ne ya ce da ban ji wannan magana daga manzon Allah ba sai sau bakwai da sau bakwai ɗaya ni jiya da ban ba da labari ba kenan ya ji shi fiye da sau bakwai kun fahimta ya ce ƙala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ta wadda rajula idan mutum ya yi alwala kama umira kamar yadda an ka umarce shi yaya an ka umarci mutum ya yi alwala kamar yadda manzon Allah ke yi kun fahimta alwala irin ta manzon Allah to idan mutum ya yi alwala kama umar kamar yadda an ka umarce shi zahabal ismu zunubi ƙanana yana tafiya min sam'i daga jinsa wa basari da ganinsa waya daya da hannuwansa wa rijlaihi da kafafunsa duk zunubai ƙananan da ya aikata da wayannan gabubuwan da ya wanke sauran alwala sun zube wa isnadu hasanun aidan isnadin wannan shi ma mai kyau ne shi ma sahihun ne lagairi kaga yanzu har mun manta da da'ifi maganar da na faɗa maka ko nace sai mun ci kilomitoci zai yawa cikin karatun kayan mu kai ga da'ifi ina fatar kun fahimta to yanzu mun ƙara riwayoyin hadisan Abu Umama kaga dukkan su dai suna nuna mana falalar arwalla daga cikin falalar arwalla ana gafarta ma mai arwalla duk zunubai kananan da ya dauka daga wanda ya wanke cikin arwalla in ka wanke hannuwa zuwa ko'i duk zunuban da ka ɗauka da hannun nan za a gafarta ma in ka kurkura baki duk zunuban da ka ɗauka da baki za a gafarta ma in ka shaƙarwa ka fiya ce duk zunuban da ka ɗauka da hanci za a gafarta ma in ka wanke huska duk zunuban da ka dauka da idanu za a gafarta ma in ka wanke hannu zuwa zara'i zunuban da ka dauka da hannu za a gafarta ma in ka shafa kai ka kwalkwale kunnuwa duk zunuban da ka dauka da kunnuwa za a gafarta ma haka in ka wanke kafafu duk ƙananan zunuban da ka dauka da kafafu za a gafarta ma jama'a wannan gara ba a ce mutum baya sallah duk bai same ta ba a jima dot an yi ma an wanke ma zunubanka a jima dot me rage kuma in dai ka kama kanka daga ka ba irori ka ko da mutum ka mutuwa baya da zunubi eh to amma wanda baya sallah fa baya alwala kaga shi zunubai ne suna nan suna ta taruwa fa Allah ya shirye shi mu sai hadisi na gaba ya ce wa an sa'ala mutum ne abadin an abihi radiyallahu anhu kala an karɓo wannan hadisin daga fa'ala ba ɗan abbad shi kuma ya karɓo daga mahaifinsa yarda Allah tabbata gare shi shi mahaifin fa'ala ba shi ya ce ma a dari ban sani ba kama haddasa ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sau nawa manzon Allah ya bani labarin wannan maganar ban san iya adadin sau nawa manzon Allah ya faɗa min wannan hadisin ba azwajan manzon Allah ya faɗa min ya bani labarin wannan hadisin ina haɗu da mutane au afradan ko ina ni kadai kun fahimci azwajan yanzu da afradan yace ban san sau nawa annabi ya faɗa min wannan hadisin ba sannan annabi ya faɗa min wannan hadisin ina cikin mutane annabi ya faɗa min ina ni kadai kala ga abinda annabi ya ce nan ma min abdin ya tawadda'u ba wani bawa da ke yin alwalla fayyi husnul wudu a shine sharadi sai ya kyautata alwalla kaga ba alwalla kai kawai ba ba wani bawa da ke alwalla kuma ya kyautata alwalla fayyi gusulu wajahu ya wanke fuskarsa hatta yasila alma'u har ruwa ya zubo ala zakanihi akan habarsa nan ne haba nan inda gemu go nan ne haba to mutum ya wanke fuskarsa hatta ya silal ma'u har ruwa ya zubo ala zakani akan haɓarsa thumma ya gasilu zira'ai sannan ya wanke zira'o'insa hatta ya silal ma'u har ruwa ya zubo alamir faƙaiha akan gwiwoyin hannunsa thumma gasala rijlai sannan ya wanke kafafunsa hatta ya silal ma'u har ruwa ya zuba minka abaihi daga idanun sawunsa thumma yaqumu fa yusalli sannan bayan ya ƙara alwallat sai ya tashi shi sallah mutum bai taba haka ba illa gufira lahu ma salawa min dhanbi face an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubin sa kaga arwalla dake nan tana kankare zunubi kun fahimta amma wace irin arwalla ke kankare zunubi arwallar da an kai ta kwarai kamar yadda annabi ya umarni wanda ya arwalla irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu dabrani fil kabir imam dabrani ya rawaito cikin mu'jamul kabir bi isnadin layyin da isnadi mai tabshi kun fahimta don mi da yace isnadi mai tabshi domin cikin isnadin akwai wani mutum nan wanda ba amintacce ba to amma da yake hadisin yana da shaida kaga sai yace sahihul lagairi ina fatar kun fahimta to zai fassara kalmomi yace azzaqan ya ce mutum bai taɓa wanke fuskarsa ba har ruwa ya zubo ala zaƙanihi menene zaƙan haɓa ya ce bi fatahi zalil mu'jama da wa zal mai ɗigo fataha ko wal ƙafi aidan da kuma wa ƙafin ɗin nan ta tare da ita ita ma a yi mata fataha zaƙan kenan wa huwa mujtama'ul lahayaini inda ƙasusuwan haɓa biyu su ne lahayaini ba gemu biyu ba geme lihiyatun ake kira ne geme biyu sai a ce lihiyataini kaga lamun ɗin geme kasara gare ta wannan kun fataha gare ta lahayaini tasniya ce na lahayun menene lahayun ƙashin haɓa kowane mutum yana da ƙasusuwa guda biyu na haɓarsa ina ne ƙashin haɓa ga su kowa ya tanna hauru ne ya haka kowa ya rika nan to tanna hauru baka ji wasu kasusuwa nan ba ga gudanan ga gudanan to wannan shine su ne lahayaini wa'annan kasusuwan haɓa kun fahimta to inda sun ka haɗu inda sun ka haɗu nan ne zakan kaga nan inda gemu ke fitowa kenan ina yake shine yace wa huwa mujtama'ul lahayaini inda kasusuwan haɓa biyu ke haɗuwa min asfalihima nan kasan su su kasusuwan da kasusuwan haɓa nan to kasan su nan kenan inda gemu ke tsirowa nan ne to abinda bai yasa bai ce ma inda gemu ke tsirowa ba saboda ka san da saje da gemu duk gemu ne don kada ya ce ma inda gemu ka tsirowa ka ɗauka hannan tunda wannan duk gemu ne kun fahimta to sai hadisi na gaba ya ce wa an abi malikil ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an karba hadisin nan daga abu malik al ash'ari dan uwan abu musa al ash'ari yarda Allah tabbata gare su ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce a duhuru ku diba da'on damma gare ta ko fataha damma ko kaga a ɗuhuru in ɗahuru in ɗa'un ta zo da damma me ma'ana alwalla kaga ya zan fi'ili kenan ko shi aikin aikin amma in ta zo da fataha a ɗahuru ruwan da ake arwallar da su kama alwadu'u da alwadu'u alwadu'u in wata zo da damma kaga ita alwallar shi aikin amma in wawan ta zo da fataha wadu to ruwan da ake arwallar da su to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ad-duhuru alwalla arwalla ne ita ce ad-duhuru shatarul imani rabin imani ce arwalla rabin imani ce inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi tamla'ul mizan fadar alhamdulillahi su ko lada fadar su fadar waɗannan kalmomin tana cika sikeli suna da lada mai yawa ta yadda in kana yawan faɗar alhamdulillah sikelin ka zai cika da lada shine ma'anar walhamdulillah tamla'ul mizan faɗar alhamdulillah yana cika sikeli wa subhanallah walhamdulillah faɗar waɗannan kalmomi biyu su ko subhanallah walhamdulillah tamla'an su biyu su ma suna cika sikeli kun fahimta au ko kuma tamla'u ma bayna sama'i wal ardi ladastu tana cika abinda a tsakanin sama da ƙasa ba ma su keli ɗaya ba ladarsu in ka fake faɗar subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah to yan an ka tara ladarsu tana cika abin da tsakanin sama da ƙasa kaga ashe da hirar siyasa jama'a mu kama zikiri bata lokacin kuna hirar banza mutanen banza yan siyasa in kai hirar yan siyasa lada nawa zaka samu amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadar subhanallahi alhamdulillah yana cika abin da tsakanin sama da ƙasa to Allah ya bamu iko wassalatu nurun sallah ita kuma haske ce sallah haske ce wassadaqatu burhanun sadaka ita ko dalili ce hujja ce ga mai yi wasabru da ya'un Allah ka bamu abin yi kuma ka hore mana zuciyar yi wasabru shi kuma hankuri da ya'un shi ma haske ne hankuri haske ne wal qur'anu hujjatul laka wa alayka qur'ani littafin Allah ko ya zan hujja gare ka ko ya zan hujja akan ka sai annabi ya cika magana da cewa kullun nasu kowanne daga cikin mutane ya gadu yana yin sammako fa ba'i'un nafsahu ya sayar da rayuwa tai famoci ƙuha daga cikin mutane akwai mai sayar da rayuwa ta ya ‘yanta ta daga azabar Allah, au mu bi ƙuha ko ko ya sayar da ita ya abkar da ita cikin azabar Allah. Rawahu Muslimu wa Tirmidhi, Imamun Muslim da Imamun Tirmidhi sun ka ruwaito shi, Wabnu Maja da Imamu Ibnu Maja, illa annahu qala sai dai shi Ibnu Maja ga ruwayarsa ya ce isbagul wudu'i shaɗarul imani maimakon adduhur shaɗarul imani kun fahimta ga yadda ya kawo tashi riwaya nan shi imamu ibnu maja ya ce isbagul wudu'i cika alwalla shaɗarul imani rabin imani ne warawahun nasa'i haka imamun nasa'i shi ma ya ruwaito ya duna kauli banda magana ta da ce kullun nasu ya gadu ila akhiri ina fatar kun fahimta qala al-hafiz abdul azim hafiz abdulazim wane ne hafiz abdulazim imamul munziri marubucin littafin Allah shi mishi rahama ya ce wa qad abrattu li hadha alhadisi haqiqa na kadaita domin wannan hadisi wa durqi da hanyoyin da hadisin yazo wa hukumihi da hukunci hukuncin da hadisin yake dauke da su wa fawaidi da fa'idojin da wannan hadisin yake dauke da shi yake dauke da su na kadaita juz'an mufradan littafi kadaitacce me ma'anar wannan magana ta Imam al-Munziri Imam al-Munziri yace na rubuta littafi sukutum littafi mai cin gashin kansa domin bayanin hanyoyin da wannan hadisin ya zo da hukunci-hukuncin da yake ɗauke da su da fa'idoji. Kun san da yawa malamai ke haka nan ko, sai a samu hadisi guda a rubuta littafi game da sharihansa. Kamar yadda Malla Abdullahi Gwandu Allah shi mishi rahama ya yi. Hadisin nan na annabi sallallahu Alaihi wasallam wanda annabi ke cewa addinin nasiha, ƙulna liman ƙala lillahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wala a'immatul muslimina wa ammatihim ba hadisi ne guda ba sai malla abdullahi gonde ya dauko hadisin yayi mai sharha sai ya rubuta littafi game da bayanin hadisin sai ya same kitabun nasaihi fi ahammil masalih littafi to da yawa malamai sun kai haka nan to shine hafizul munziri yace wannan hadisi bakan da hadisi ne yana dauke da ya zo ta hanyoyi da dama sannan yana ɗauke da hukunci-hukunci masu yawa yana ɗauke da fa'idoji masu yawa to na rubuta littafi su kutum game da don mai so ya ce ya samu littafin mun yi bayanin mun yi fashin bakin wannan hadisi in kuna tuna cikin karatunmu na riyadu salihin mai riyadu salihin ya kawo hadisin an yi fashin baki can da ya ce a ɗuhur shaɗarar imani alwallah rabin imani ce menene ma'ana alwallah rabin imani ce an yi bayani malamai sun yi maganganu masu yawa menene ma'anar wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce a ɗuhur shaɗarar imani alwallah rabin imani ce daga cikin maganganun da an kai an ka ce ma'anar alwallah rabin imani ce kama hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al-islam ya jubbu ma qablahu musulunci yana kayar da duk abin da ke gabaninsa me ma'anar musulunci na kayar da duk abin da ke gabaninsa ma'ana in mutum na kafiri duk zunuban da ya dauka da ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya musulunta to duk an zube mai su kun fahimta to yadda in mutum na kafiri in yayi imani sababiyar imanin nan duk a zube mai zunubi to yadda ka san imani na zube ma mutum zunubai ne haka arwalla ke zube mutum zunubansa ba hadisan da muka karanto ba kenan in kai arwalla sai a zube ma zunubanka haka wasu malamai sun ka fassara wasu kuma sun ka ce a'a ma'ana a duhur shakarul iman ai imanin nan ba wancan imani da kuke nufi ne ba in ji wasu malamai sun ka ce imani nan sallah ake nufi sun fahimta don haka kenan a duhur shaɗarul imani alwalla rabin sallah ce imani sai ya zan sallah sai ka tambaye su to ina kun ka taɓa ganin sallah ta zo da imani so ka ci cikin ƙur'ani cikin ƙur'ani Allah ya kira sallah imani Allah yana maganar sallah sai ya ce wa ma kana Allahu li yudiya imanakum Allah bai zan yana tozartar da imanin ku ba ma'ana wa ma kana Allah li yudi'a salatakum Allah bai zan yana tozartar da sallar ku ba kaga nan cikin wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala yake sallar imani kun fahimta sai sun kace to shi Allah shi ake nufi nan ad-duhuru shadarul imani alwalla rabin sallah ce meye to ma'anar zama yaya za a yi a ta zan rabin sallah ma'ana sallah alwalla tana daga cikin sharuɗan sallah sallah ba za ta inganta ba dole sai da alwalla kun fahimta to tunda ashe sallah ba ta inganta sai da alwalla alwalla tana daga cikin sharuɗan sallah to sai an ka kire ta kamar rabin rabin sallah sallah ba za ta inganta ba dole sai da alwalla da dai sauran fassarori an yi fassarori wajen guda biyar ko shidda game da mai annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuni da duhur shadarul iman kun ji wannan sai gaba ta biyu yace walhamdulillahi tamla'ul mizan ita wannan kan bata da bukatar fashin baki is self explanatory yace fadar alhamdulillah yana cika sikeli kowa da ya san sikeli na awan ayyuka ko mun karanto kwanaki za a dauki ayyukan bayi a adabinsa da sikeli a ɗauki littattafan da an ka rubuta ayyukan ba akwai littattafan da an ka rubuta ayyukan ba su ma za a ɗauke su a aza bisa ga sikeli sannan shi ma mai aikin za a ɗauka a aza bisa ga sikeli duk ba mun yoshi ba kwanaki har da mai aiki za a aza shi bisa ga sikeli min nuna muna haka nan wani hadisi sahihi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Abdullahi dan Mas'udu radiyallahu anhu ya ɗebo mai aswaki dan Mas'ud ya hau ice ya ɗebo manzon Allah aswaki sai sahabbai yan uwan sun kaga yan kawu ne kasan dan Mas'ud dan mutum ne dan karami bai da tsawo bai da kauri sai sun kaga yan kwabirin su suna reto bisa ice hakan kamar dan kare sai sun haka ma dariya manzon Allah ya ce kuna dariya kuna dariya kafafun dan aljanna ya ce wallahi yan kwabirurukan nan da kuka gani ba su da kauri sun fi nauyi bisa ga sikeli bisa ga dutsen Uhudu sun da juce sun fi ducin Uhud da nauyi a shekenan za a ɗauki mutum a aza ina fatar kun fahimta hakan ga mun yi hadisi cikin riyadu salihin kuma cikin riyadu salihin in kuna tunowa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da yawa mutum zai zo gashi kato mai mai amma in an ka aza su bisa ga shakeli nauyi ne ba zai kai nauyin fifikin sauro ba katon banza ne huhu ma'ahu ne kafiri ne kaga ya nuna kafiri baya da nauyi ashe waɗannan hadisan da masu kama da su duk suna nuna mana shi ma mutumin za a azashi bisa ga sikeli don haka ga a ɗauki ayyukan da ka yi a aza bisa ga sikeli littattafan na rubutun ayyukan a aza bisa ga sikeli kai ma ɗin a ɗauka a aza bisa ga sikeli a ce duk baka yi nauyi ba mi an ranar ka kun fahimta to shi wannan sikeli da za a aza ayyukan bayi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to bangaren ba sikelin yana da bangare biyu ba cikuna biyu nan wurin sa aikin lada nan wurin sa ayyukan zunubi to suna za a zaga sikeli sai a yi waye sai a auna fa amma man faqulan mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya duk wanda ma'aunayye ne na lada sun karin jayyana zunubi sun kai nauyi to yana cikin wata irin rayuwa yardajjiya fi jannatin aliya cikin aljanna madaukakiya fa amma man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunayye ne na lada sun kai sauki na zunubi sunaye nauyi yanzu zunubi ya rinjaya fa huwa fa ummuhu hawaya uwa tai hawaya ita ce uwa tai in can daura hawa uwa ce to an canza mai uwa yanzu wuta ita uwa ce wuta hawaya Allah ya tsare mu wa ma adraka ma hiya me sanar da kai abin da ake kira hawaya ya ce naron hamiya wata irin wuta ce mai bala'in zafi Allah tsere mu da gare ta to shi wannan sakeli wanda za a da ayyukan lada da ayyukan zunubi muna fatar Allah ka taimake mu ayyukan ladan mu irin zanen zunubi ko to annabi ya ce daga cikin abin da ke nauyaya gefen lada fadar alhamdulillah alhamdulillah tana cikin zikiri ko ba ta ciki tana daga cikin zikiri kaji alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar annabi ya ce in faɗe su ya fi min alkhairi daga duk abin da sakewa inuwa duk abin da rana ke bullo a kai ne kenan daga duk abin da a duniya sune sune albaqiyatu salihatu waɗanda Allah ya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala yace walhamdulillah fadar alhamdulillah tamla'ul mizanin ladarta tana cika sakeli don haka duk mai son sakeli ne ya cika da lada to ya fake alhamdulillah kun fahimci wannan wa subhanallahi walhamdulillah fadar subhanallahi walhamdulillah tamla'ani su ma su biyu suna cika sakeli kaga suna cikin zikiri mai amfani ko masu lada aw tamla'u ma bayna samai wal ardi ko ko ladar su tana cika abin da a tsakanin sama da ƙasa wa salatu nurun sallah haske ce me ma'anar zaman sallah haske wato duk wanda ka sallah Allah tabaraka wa ta'ala tunnan duniya za ga Allah ya haskaka mishi zuciyarsa ya haskaka mishi fuskarsa kamar yadda mai lahalari ke cewa in kuna tuno littafin lahalari yace lissalati nurun azimun tushraqu bihi qulubul musallina la yanaluhu illa al-khashi'una fi salatihim sallah tana da wani irin haske mai girma kaga ashe sallah tana da haske jama'a komi zaman mutum baki komi bakin ka inda kana sallah zaka ga Allah tabaraka wata Allah ya sa fuskar ka tana kyalli kyallin mene kyallin sallar da kake yi shi ko wanda baya sallah ko mi haskensa ko da farin mutum ne in dai baya sallah babu imani za a ga fuskarsa babu irin wannan kyallen kun fahimta to shine ma'ana as-salatu nurun sallah haske ce wo sun ka ce tun nan duniya Allah tabaraka wa ta'ala zai haskaka zukatan da zukata da fuskokin masu sallah wo sun ka ce a'a gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda yayi sallah Allah zai mai da sallan nan da ya haske sai ta haskaka mai duk tafiyar da yake yana tafiya cikin haske kun fahimta wasu kuma sun ka ce a'a nan tashbihi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya misalta sallah ne da haske irin ladar da ake samu sababiyyar sallah to warkasan haske haske in ana cikin duhu sai an kaya da haske haske ya bayyana ba sai ya taimaka muku yi tafiya ba Allah siratul mustaqim to haka sallah take yadda kasan haske yana shiryar da matafiya su ga inda za su na haka duk wanda ke sallah Allah tabaraka wa ta'ala yana daidai da yana daidaitar da gabubuwansa Allah siratul mustaqim kamar wanda ke tafiya cikin haske haka dai an dai fassarori masu yawa me ma'anar as-salatu nurun ya ce wa sadakatu burhanu ita kuma sallah hujja ce sadaka wa sadakatu burhanu sadaka hujja ce ko dalili me ya zaman sadaka hujja mun karanto hadisai ko cikin wannan littafi in kuna tunuwa da sauran wurare annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ƙafafu biyu na bawa ba za su gushe ba sai an gaban ubangiji sai an wa bawa tambayoyi guda hudu daga cikinsu sai an tambaye shi dangane da dukiyarsa ina ka samu dukiya kuma ina har kashe ta mun yi hadisan ko ba mu yi ba mun yi wa cikin wannan littafin kun fahimta to yanzu duk wanda Allah ya ba dukiya sai ya ɗauki dukiyar nan yana sadaka gobe da an tambaye shi yana tsayawa inda inda ina ka kashe dukiyar sai ya ce Allah na taimaka ma marayu a ce sadaka ce na taimaka ma makwabta sadaka ce na taimaka ma ƴan uwa da abokan arziki na taimaka ma addini na sai laspika wata rana masallacin mu laspika ta lalace kaga hujja ce gare shi kenan ko tambayoyin da za a yi mai dangane da dukiya ce ba zai samu matsala ba kun fahimta to Allah shi hore muna abin yin sadaka kuma ka Allah shi hore muna abin yin sadaka kuma shi hore muna zuciyayi yayi ko to sai yace wa sabru da ya'un shi ma hankuri haske ne hankuri haske ne ga mai shi menene hankuri malamai sun kace hankuri ya kasu kashe uku na farko hankuri ga biyar dokokin Allah sai ka ba zuciyarka hankuri innan nafsa la'ammaratun bisuwa illa man rahimar rabbi ko rayuwa zuciya mai yawan umarni ce da sabon Allah abinda baya da kyau sai dai wanda ubangiji na yawa rahama ya tsare shi daga shirin rayuwa ce kamar yadda Allah ke cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'awa wa amma man qama wa amma man khafa maqama rabbih duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wa nahan nafsa ya hana rayuwarsa anil hawa daga biye masun zuciya to fa innal jannata hiya al ma'awa aljanna ita ce makoma ga iri ne Allah ka sa aljanna ta zama komar mu kun fahimta to ka gani hankuri ga biyar dokokin Allah ka ba ka ja rayuwar ka giririri a ta yi abin da Allah ya bada umarni sannan hankuri kuma ga nisantar sabon Allah abubuwan da Allah ya hana duk yadda kake so tun da Allah ya hana ka jawo rayuwar ka giririri ka hana ta daga abin da Allah ya hana ka ba ta hankuri sannan kuma da hankuri da jarabawar da Allah zai jarabta ka da ita matsayinka na bawa ba Allah na jarabta bayansa ba musamman masu imani to duk jarabawa da ta fito ma da wurin Allah daɗa mutuwar ɗa ne mutuwar mata ce mutuwar wani uwa ko abokin arziki hasarar dukiya hasarar menene da Allah ya rabce ka da ita ka yi hankuri to waɗannan su ne nau'ukan hankuri guda uku amma mutum ya zo ya ma ba daidai ba kyale shi wannan ba hankuri bane tsoro ne in ya yi ma rama don in baka rama za su mai sheka shara za su mai sheka juji duk wanda ya kwasu shar sai ya zuba ma wa'annan dai su ne hankulin da shari'a ta sani hankuri ga biyar dokokin Allah hankuri ga barin saba ma Allah sannan hankuri ga jaraba da Allah zai jarabta ka da shi in mutum ya ma da ba daidai ba ka discretion ne naka Allah ya baka zabi ko karama ko ka kyale shi ina fatar kun fahimta wa'annan dai su ne hankuri to yin waɗannan hankurin haske ne yadda kasan haske ba an ce sallah ita ma haske ba ce tana haska ma yadda haske ke tana haska mai ita to haka hankuri shi ma yana haska ma mai yin sa yadda kasan haske na haskawa matafiya su ga haske sai ya ce wal qur'ani shi kuma qur'ani hujjatul laka hujja ne gare ka au alayka ko hujja akan ka yaya qur'ani yake hujja gare ka yaya qur'ani yake hujja akan ka ka karanta qur'ani ka je Allah ya ce ayi sallah kace kai gobe kiyama an ka tambaye ka don mi da ka yi sallah sai ka ce Allah don na karanta cikin Qur'ani ka ce ayi sallah ya zan hujja ka samu hujja ko baka samu ba kaga hujjatul laka kenan kayi azumi gobe kiyama an tambaye ka meye dalilin ka na yin azumi ka ce Allah cikin Qur'ani na karanta kai kace ayi azumi shi yasa nabi ka samu hujja ko baka samu ba ma'ana shine ma'anar alqur'ani hujja gare ka ko kuma ya zan hujja akan ka ya qur'ani ke zama hujja akan ka ka karanta Allah ya ce ayi ka ƙi gobe in an ka ce ma yaya an ka yi baka yi sallah ba kana cewa Allah ban san ka ce ai ba bayan ka karanta kaga sai zan hujja akan ka sai a ji haka wuta shine ma'anar alqur'anu hujjatul laka wa alayka kun fahimci wannan wanda ya karanta qur'ani yayi aiki da shi kaga qur'ani ya zan hujja gare me an dalili ne na aikin nan da yayi saboda qur'ani yace yayi wanda ya karanta qur'ani ya sa kafa ya take ko ya bashi bai yaki aiki ƙur'ani ya zan hujja a kansa ƙur'anin nan za a kafa hujja a sa ka wuta ina fatar kun fahimta to mu roƙi Allah Allah ya sa ƙur'ani ya zan hujja gare mu ba hujja a kanmu ba sai annabi ya ce kullun nasu ya gado kowanne da cikin mutane yana sammako fa ba'i'un nafsahu daga cikin su akwai mai sayar da rayuwarsa fa mu'tiqaha ko dai ya yanta ta me ma'anar mutum ya sayar da rayuwarsa ya yanta ta duk wanda ya yi sammako ga ayyukan alkhairi to kamar ya yi sammako ya sai dan ma'alla rayuwa ta ya'yanta ta daga azaba wanda ya yi sammako ga ayyukan alkhairi wanda ya yi sammako shiko ga ayyuka na sabon Allah kamar ya sayar ma shedan rayuwa ta shiko ya afkar da rayuwa cikin halaka shine ma'anar kullun nasu ya gado kowanne da cikin mutane yana yin sammako fa ba'i'un nafsahu kowannen sa yana sayar da rayuwarsa kowane mutum fa mu'tiqaha ko mutun ya zanya yanta ta daga azaba wanda yayi sammako ga ayyukan alkhairi kenan ya sai dan ma Allah rayuwa ta ya yanta ta kenan au mubiqaha ko ko mutun yayi sammako ga ayyuka na sabon Allah kaga ya sai dan ma shedan rayuwarsa kenan ya halakar da rayuwar Allah ya tsare mu kun ji wannan hadisin to Allah ya shiryar da mu to ina mahalli shahidin mu yake cikin hadisin ce wanda ya adduhur shadarul imani alwalla rabe imani ce kaga ai magana ta kare alwalla rabe imani sai hadisi na gaba ya cewa an ubatun na amira radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qal ma min muslimin yatawadda'u fa yasbigu alwudu'a thumma yaqumu fi salatihi فيعلم ما يقول إن لم فتلا وهو كيوم ولدته أمه الحديث hadisin mu na gaba an karɓo shi daga Uqba dan Amir yadda Allah tabbata gare shi shi kuma ya karɓo daga Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi Annabi ya ce ma min muslimin ba wani musulmi ya tawadda'u da ke yin alwalla fa yuzbigul wudu ya cika alwalla jama'a shine sharadi ya cika alwalla thumma yaqumu fi salatihi sannan ya tsayu ga sallarsa bayan ya ƙara arwalla ya tsaye ya salla fa alamu ma yaqulu kuma yana sane da abin da yake faɗi wurin sallar illan fatala face ya juyo daga sallar nan wa huwa shi kuma ka yawma waladatu yawma waladatu ummu ya koma kamar ranar da mahaifiyata ta haife shi me ma'anar ya koma kamar ranar da mahaifiyata ta ranar da mahaifiyata ta haife shi da zunubi ma'ana duk wanda ya yi alwala mai kyau ya cika alwala irin yadda manzon Allah ke alwala sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah ta farilla da alwallan nan ko ta nafila to ko da yaka ƙari sallan nan duk an yafe mai zunubai ne ya koma bai da sofanin zunubi akwai falala jama'a ko babu alhadis har dai zuwa ƙarshen hadisin rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa abu da da abu da da wannan sa'i da nasa'i wa ibn majah da ibn majah wa ibn khuzaima da ibn khuzaima wal hakim da hakim wal lafz law wannan lafazin na hakim ne wa qala kuma shi hakim ya ce sahihul isnad wannan hadisin mai ingantaccen isnadi Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi wa ana ali ibn abi talib kuma hadisin hadisi ne sahihi wa ana ali ibn abi talib karramallahu wajhahu in bancin sahabbai in bancin sayyidina ali cikin sahabbai akwai wanda adda wannan take karramallahu wajhahu to ya an kai ali dai aka ce mu haka nan karramallahu wajhahu Allah ya girmama huskarsa su wane ne ke mai wannan takin ahlus sunna wannan addu'a alheri ce ko ta shari Allah ya girmama fuskarsa kuma duk yadda ahli sunna ke son abubakar suke ganin girma ne baka taba jin an ce abubakar as-siddiq karramallahu wajahu ba ko kun taba ji to ina ali ya samu wannan take saboda ali tun yana karami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke shi manzon Allah ya rikon sa don a gidan manzon Allah ya tashi shi ko manzon Allah tun tashin sa da ɗaya rana jiya ba mun ji amru ibn abasata ba tun zamanin jahiliya babu musulunci bai ganin shawar bautar gumaka kaga shari'a ta Allah ko to haka manzon Allah ya tashi tun tashi ne manzon Allah bai taba gunki sujuda ba to haka Ali dan dan ammin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma mahaifin Ali Abu Talib shi yayi riƙon manzon Allah ka san da tijan da suna da wannan kara ya karanta mutum ya riƙe ɗanai sai dai da ɗanka ya tasa ɗan uwanka zai ɗauka ce ya riƙe yanzu da zumuntattar zanga ta gaya da take kowa nashi ɗaya sani kun fahimta to shine shi kuma ali sai manzon Allah ya ɗauko shi ya kawo shi gida ne manzon Allah ya rike don haka ali bai taɓa wa gunki sujuda ba shi yasa ake cewa karramallahu wajahu Allah ya girma huska ce tunda ba taɓa wa gunki sujuda ba amma sauran sahabbai duk sun yi iyaka daga bayan an bayan da annabi ya zo da manzanci sun ka musulunta shi yasa ba za a ce musu karramallahu wujuhahum ba to ya ce wa an ali to yanzu don Allah ahli sunna da nawa ali wannan take kace kun ba son ali ya za mu ɗaukaka in banda makareci munafikin Allah in ba mu ce ma makareci mi za mu ce ma in ka ce ahli sunna ai kiya suke yi da albasu sun sa sai mu ce ƙarya hake yi munafikin Allah ba sun suka mai wannan take karramallahu wajhahu taken da basu taba wani iri ne ba to shine yace wa an ali ibn abi talib karramallahu wajhahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala isbabul wudu'i fil makarihi wa imalul aqdami ila al masajidi wa intidarus salati ba'da as-salah yaghsilu al khataya gaslan magana ta kare kurma ya makabci rawahu abu ya alawal bazzar bi isnadin sahihin wal hakim وقال صحيح على شرط مسلم hadisin mu na gaba an karɓo shi daga sayyidina Ali dan Abi Talib da Allah tabbata gare shi ko karramallahu wajahu Allah ya girmama fuskar sa da ba taba wa gunki sujuda ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalcha manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce isbagul wudu'i cika alwalla fil makarihi cikin lokacin kyama lokacin da ake kyamar yin alwalla to ka rinka cika alwalla irin waɗannan lokutan waɗanne lokuta ne ake kyamar yan alwalla ga sanyi misali ga hunturu ko kana makirkitar sanyi in ba dole ba ka sun ka taɓa ruwa da yaushe kuma da sanda mutum baya da lafiya in ba ka da lafiya in ba dole ba ka sun ka taɓa ruwa to duk lokacin dai da ake kyamar yin alwalla to ka yi alwalla wannan lokaci ka cika alwalla shi ne ce isbabu lodo cika alwalla fil makare cikin lokutan da ake kyamar yin alwalla kamar ga sanyi da sadda baka da lafiya kun ji daya wa imalul aqdami da aikatar da kafafunka ilal masajid zuwa masallaci wani aiki ake yi da kafafu tafiya ma'ana takawa da ƙafafunka zuwa masallaci shine imalul aqdami aikatar da ƙafafu ilal masallaci zuwa ka taka zuwa masallaci ka aji mashin ko mota ka tafi ƙasa yafi lada kun fahimci wannan in dai tsakanin gidanka da masallacinku ba nisa gare shi ta yadda akwai wahala zuwa ƙasa ba in dai kusa ne da Allah aji mashin aji keke aji duk abin hawa taka ƙasa inda duk ka taka kafar dama a rubuta ma zunubi in ka taka kafar hagu in ka taka kafar dama a rubuta ma lada in ka taka kafar hagu a yafe ma zunubi haka tafi ka dawo amma ba mu samu irin wannan ga tayan mashin ba koko don haka in za kana masallaci inda gidanka ba nesa bane kware a je tako ka samu wannan falalar to shine yace wa imalul aqdami da kuma aikatar da kafafu ilal masajid zuwa masallatai ma'ana takawa da kafafu zuwa masallatai kun ji biyu ko wanti zaru salati da kuma jiran sallah ba da salati bayan kayi sallah an yi kiran sallah kayo alwalla ka zo da wuri ka zo kayi tahiyatul masjidi ka zauna zaman menene kake yi ba abin da ya zannar da kai illa sallah sallah kake liman kake jira ya zo a tadda sallah to shine intizaru salati ba da salati kun fahimta abin gada yanzu yayi kusan mutuwa musamman ga matasa ya gagari matasa har na kusa ga masallaci to gyara wandonka da tilo ha kun fahimta har na kusa ga masallaci yanzu na faɗa muku yanzu abinda a lokacin sanin lokacin zuwa masallaci ya tudda iqama in ana zanna ana firar banza don an yi kiran sallah duk wannan ba lokacin zuwa masallaci bane sai an ji an tadda iqama sannan a tashi ai arwallah bire bire irin arwallah nan da Allah bai yafi zunubai saboda ita ko ana yafi zunubai saboda ita arwallah bire bire ba ya fi zunubai saboda ita a ruwan da ka cika kai ita wadda ta manzon Allah take sallallahu alaihi wasallam ita ake yafi zunubai saboda ita to sai ka yi alwala sai ka zo ka yi tahiyatul masjid in kai tahiyatul masjid ka zauna to wannan shine abu na uku ko shine wanda zarus salati da jiran sallah ba da salati bayan kayi sallah to duk waɗannan uku kowanne ɗaya da cikin waɗannan uku ya gasalul khataya yana wanke zunubai gaslan wankewa kun fahimta cika alwalla lokacin da ake kyamar alwalla yana wanke zunubai wankewa aikatar da kafafunka zuwa masallaci ma'ana takawa da kafafunka zuwa masallaci yana wanke zunubai wankewa haka jiran sallah bayan kayi sallah ka zo kayi tahiyatul masjidi ka jira liman ya zo a tadda sallar farilla yana wanke zunubai wankewa Allah ka ba mu iko mai rawahu abu ya ala imamu abu ya ala ya rawaito shi wal bazzar da imamu al bazzar bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce wal hakim da imamu hakim wa qala shi hakim ya ce sahihun ala sharti muslim wannan hadisi ingantacce ne ya zo akan sharɗin muslim haka yake wannan hadisi ingantacce ne kan tagarya kun ji wannan Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na gaba cewa ana abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala an karbi wannan hadisin shi kuma daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce Allah adullukum kuna son in daidaitar da ku ala ma yamhullahu bil khataya akan abinda Allah ke shafi zunubai saboda shi kuna son in faɗa muku in ji annabi abinda Allah ke shafi zunubai da shi wayar fa'o bihi darajati kuma Allah yake ɗaukaka darajoji saboda shi ƙalu bala ya rasulullah sai sahabbai sun kace eh muna soya manzon Allah ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isbagul wudu'i cika alwalla alal makari akan lokacin kyamaryan alwalla cika alwalla lokacin sanyi kun fahimta daya wa kasratul khuta da yawan tafiya ilal masajid zuwa masallatai yawan takawa kakka ga yanzu lokuta sun yi kusa da juna duk minti nawa mun kai sallar azhar gashi har an kira sallar asar tashi tafi kun fahimta shine kasratul khuta yawan tafiya ilal masajid zuwa masallatai shi ma Allah na shafe zunubai saboda shi ya dauka darajoji saboda shi wanti zaru salati ba da salati kuma jiran sallah bayan an yi sallah ka zo masallaci ka yi tahiyatul masjid ba sallah bace to ka zanna nan kana jiran a tadda sallar farilla shi ma Allah na yata zunubai saboda shi ya ɗaukaki darajoji saboda shi sai annabi ya ce to wannan kusan wannan ma yafi waɗancan fa zalikumur ribadu wannan jiran sallah bayan sallah a jira sallah yanzu mutum nawa ke jiran sallah wata rana ko da liman ke zuwa ladan da ya kiran sallah daya cikin masallaci sauran mutane suna ina suna can suna wasa da waya iqama suka jan atassuwa mutanen da kiran sallah shine alamar lokacin sallah ya duk abin da suka yi komi muhimmanci ne da sun ji kiran sallah suna aje shi sai arallah ta so masallaci amma mutanen yanzu yan kaci labule waɗanda bakin wuta zai mutuwa ga hannunsu sai dai wanda Allah ya shiryar to su kiran sallah ba shine alamar lokacin sallah ya ba menene lokacin sallah yayi in sun je iqama kaga abu ya baci Allah ya shiryar da mu to sai annabi ya ce fa zalikumur ribadu wannan jiran sallah bayan an yi sallah zaman nan da kake yi to saboda shedan ya shiga kuma sai kaga yan an ba ga kowace sallah duk hamsu salawati duka ba sallar da an kaso da ana kiran sallah a tayar da ita kowace sallah an so a samu tazara tsakanin kiran sallah da tayar da ita kun san da haka nan saboda kowace sallah bayan kiran bayan an yi kiran bayan an yi kiran sallah annabi ya sunnanta nafila gabanin a tada sallah farilla sannan dai yanzu kun ji falalar zaman da ake yi na jiran sallah ko kaga ba zaman banza bane annabi ya kira shi ribadi me ribadi zaman dako a tare zaman tsaron wata kafa ta musulmi misali lokacin da ana yaƙi sai a zagaye gari da ganuwa katanga saboda tsoron farmaki ko kaga sai a yi magarin kofa ganuwa sai a yi mata kofa guda ko kofa biyu to kofar bayan an sa mata gambu na kullewa kuma ba a barin ta haka nan kuma za a samu wasu sojoji da za su ba Allah rayukansu su tsaya fakun kofofin yanzu in abokan gaba sun ka zo da wa za su farawa da su za su za a fara kashewa sannan a shigo gari kun fahimta su ko amfanin su tare da sun cinke abokan gaba sai su barka kuwa mutanen gari kafin abokan gaba su zo su dauke su masa kaga sai su kintsa a zo a tarbe su shine amfanin ribadi to sai malamai sun kace waɗanda ke zaman ribaɗi tare wata kafa sun fi lada bisa ga waɗanda a can fagen fama suna gwabzawa da kafin rai zaman ribaɗi ya fi lada bisa ga zo a halartar jihadi to sai annabi sallallahu alaihi sallama ya misalta zaman da ake yi na jiran sallah zaman da haka yi masallaci in ka zo bayan an kiran sallah ka yi nafila ta yatul masjidi ka zauna ka jire liman zaman nan sai annabi ya misalta lada ta zaman ribaɗi don Allah zaman banza ne an yi kiran sallah annabi ya shar'anta nafila nafilan ma mu ɗaya an ka shar'anta ma ko har liman to liman ya ji kiran sallah ya yi arwallah ya tsaya gida kuma duk wata nafila in dai ba sallar fadilla ba ginta gida ya fi yanta masallaci lada liman ya tsaya dan lokacin gadan liman ya ɗauka ya nafila ana na ana tsinki wallahi ana na ana kallo ina liman zai kallo a dai sallah a wace kaga ba daidai bane sahabbai bayan an yi kiran sallah sun jira manzon Allah manzon Allah bai fito ba har sai da mafi yawan mutane masallaci sun kai bacci amma ba su nuna kosawa ba kun fahimta yawan dai can in ba a san muhimmancin zaman ba yau an jiya don hakan ga yan awa guda liman yayi bai fito ba bayan an yi kiran sallah faduwa ce ku ta sannan duk zaman nan da kuka yi kuma mala'iku na nan ne muku addu'a Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu wanda azza wa yana jiran sallah ina fatar kun fahimta sannan na uku kuma annabi ya ce kuma ana na ana rubuta mai lada matsayin wanda a cikin sallah duk waɗannan uku sun tabbata ga waɗannan garaɓasa uku sun tabbata ga wanda ya zanna yana jiran lima ya zo a tunda sallah don haka ba zaman banza bane ku bar nuna kosawa ina fatar kun fahimta har da hita adiba ina liman zai don dai a kosar da mutane a nuna musu an daɗe liman ya daɗe kama tsoki wannan ba daidai bane sai an gyara shi kun fahimci abin da nika nufi to Allah shiryar da mu to shine annabi ya ce wanta zaru salati ba da salati kuma jiran sallah bayan sallah bayan ka zo kayi tahiyatul masjidi ina ce mata nafila amma ni ga ra'ayi na tahiyatul masjid ba nafila bace wajibi ce tahiyatul masjid umarnin nan nayin tahiyatul masjidi ni a wuri na wajibi ne ina fatar kun fahimta to shine yace in ka yi tahiyatul masjidi to jiran nan da za ka yi kafin a zo a tada sallar farilla sai annabi yace fa zalikumur ribadu wannan shine ribadi fa zalikumur ribadu wannan shine ribadi fa zalikumur ribadu wannan shine ribadi sai annabi ya misalta wannan zama da zaman ribadi rawahu malikun imam malik ya rawaito shi cikin littafin sa muwadda wa muslimin da imam muslim wa tirmidhi da imam tirmidhi wa nasa'i da nasa'i wa ibn majah da ibn majah bi ma'anahu ya zo da ma'anar wannan hadisin wa rawahu ibn majah aidan ibn majah ma ya rawaito shi wa ibn hibban da ibn hibban fi sahih cikin littafin sa sahih ibn hibban min hadisi abi sa'id al-khudri daga hadisin abu sa'id al-khudri illa annahuma qala fi sai dai su biyu sun ce da da wane ne da wane ne da wane ne da wane ne da ibn maja da ibn hibbana sun ce cikin hadisin sun ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ala adullukum kuna son in daidaitar da ku Allah ma yukafiru Allah bil khataya akan abin da Allah ke kankare kananan zunubai saboda shi wa yazudu bihi fil hasanati kuma yake ƙara kyawawan ayyuka saboda shi qalu sai sahabbai sun kace balla ya rasulullah eh ya manzon Allah muna so fa zakarahu sai manzon Allah ya ambaci wannan hadisin wayati bi tamamihi hadisin zai zo da ciko nai fintizari salati cikin babi mai bayanin kwadaitarwa game da jiran sallah insha Allahu ta'ala ma'ana jiran sallah har babi yake banta in mun ka shiga kitabu salati zamu cimma babin insha Allah kwadaitarwa game da jiran sallah kaga yanzu mutane sun bar jiran sallah sai dai sallah ta jire su ko da liman ka zuwa babu kwa cikin masallaci amma ko da aka ƙari sallah haka ga sahu biyu ko uku an cika masallaci kar suna ina kuma wannan ba ga sallah guda ɗaya ba kuma ƴan an jima haka ne ƴan an jima haka ne ga sallah an jima haka ne gobe haka ne banda gobe haka continuously kaga ya nuna rashin rashin kula da sallah da rashin sanin ciwon kai to muna roƙon Allah ya shiryar da mu abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafe mini ya shafe cikin zukatan ku ko Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta ku bai yawan rubutun tambayoyi ni ban cika amsa tambayoyi ni karatu a aiki na ku ba ɓata lokacin ku ga tambayoyi don zuwa gaba ban ko karantawa don mahiyan tambayoyin shiriri ta ce kuma mafi yawan don matsalolin da aka samu karatu sababiyar tambayoyi ne shi yasa ainihin rai aidar ina amsa tambayoyin na bari don ku ba ɓata lokacin ku bari mu yi karatun mu ɗai mai tambaya ce ya samu wani mallami can ya yi mai to ya ce assalamu alaikum ko ya halatta a ɗaga murya bayan liman ɗaga muryar da ladan ke yi ko to wannan sai dai in liman yana da uzuri amma in ladan bai da uzuri to yana in liman bai da uzuri yana daga cikin bid'o'i isu wadda ladan ke yi iyaka aikin ladan shine iqama kun ji wannan to yanzu wani ladani da wannan zai kumbure ai na ce dan bid'a ne ka kuma don Allah ne ce rubuto mai an kai shi ya matsalolin tambayoyin amma saboda kai yayi kumburi ina kin faɗin gaskiya ba ni ni ce malamai sun ka ce akwai wani littahi da imamul minshawi kun san minshawi ko muhammadul minshawi ɗaya da cikin makaranta alƙur'ani ƙurra to ya rubuta littafi sai ya samai akhta'ul musallina kurakuran masu sallah yace yana daga kurakuran da masu sallah ke yi iso jisu wanda lada ne ke yi yace ba aikin lada ne bane ya jisuwa ga kabbar bari aikin liman ne kun fahimta iyaka aikin ladan ya ikama da yayi ikama to ya kama baki nai liman an ka ce ya daga murya ta yayi karatu ya daga murya ta yayi kabbar bari ya ji da mutane sai dai in liman yana da uzuri kila liman bai da lahiya bai iya daga murya ko kuma kila jama'a sun yi yawa ta yadda muryar liman ba ta kaiwa ga wasu to wannan babu laifi can inda muryar liman ba ta kai a samu mai jisuwa amma yanzu irin masallacin mu da sahu biyu sahu uku kun fahimta ko liman bai da lahana ya jishe su to da Allah me hikimar daga daga muryar ladan shi yasa ko haga munan ba mu daga ladan ya kan ladan da ya kama ya gama aiki ne kun fahimta sannan masallatayin ma da ladan ke daga murya za ka iskan ma su ko haddala spika suke suke karatu to don Allah yanzu ga liman ya liƙa laspika ya liƙa microphone ga abin gane duk shiya ma har waɗanda ba su ya ce sallah suna ji nai to ladan ya kuwa ta nita in ba ta bid'a ba don haka wannan isuwa da ladan ke yi bid'a ce matukar ba lima adda uzuri ba lima an ka ce ya daga murya ta shi ladan iyaka ta yi ikama da ya ikama ya kama baki nai kun fahimci wannan to Allah ya shiryar da mu ce menene hukuncin uwar da ta kashe maɗiyarta aure saboda wani ya ce zai aure ɗiyarta ya kai ta makka ya ba ta jari ita uwar ya kamata kawa tambaya mallan ko ya halatta a ja tasbaha ka taba ganin ina ja ta hika samu wanda an rike tasbaha ka tambaye shi na haɗa muku dama tambayin ba na tsakani da Allah bane ko kun gani kun tabbatar da ba tsakanin da Allah bane to kar ku koma rubutuwa ko kun rubuto ban karantawa ni abinda nace karatun at-targhib wa tarhib ku zo mu yi wanda ada tambaya ce ya samu wani can ya mai ko ya bari in an gama karatu ya iskan min gehe daga nisa shi ya yi amma dai cikin karatun ba za mu ɓata karatun mu da shiririta ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu